بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت الحال بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب من أتقن القرآن نعم من أتقن القرآن بالإعراب وبعده وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام مختصر على الكلام المختصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة
كراسة كراسة لطيفة شهيرة شهيرة نعم، شهيرة في عربها وأجمها والروم ألفها الحبر بن الأجرم وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للم- للمبتدئ للمبتدي بالأصل في تقريبه للمبتدئ وقد حذبت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, kamar yadda muka faɗa 28 ga watan zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020 za mu fara karatu wannan littafin mai albarka mai suna eh, addurarul bahiyya fi nazmi matnil ajin rumiya shine asalin sunan littafin addurarul bahiyya fi nazmi ko bi nazmil eh, bi nazmi matnil ajin rumiya Ah, bi ma'ana wasu gwalagwalai masu haske da suke ɗauke da waƙe littafin muƙaddima na da tafi shahara da al'ajin rumiya ko aljin rumiya kamar da suke faɗa na sharafuddin yahaya al'amariɗi rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 989 a barinsa duniya wanda shi kuma mai asalin matanin shi mai al'ajin rumi mai littafin al'ajin rumiya al-muqaddimatu al'ajin rumiya kuma suka ce ya rasu shekara ɗari bakwai da ashirin da wani abu wasu ce da bakwai wasu ce da takwas to akwai yar tazara kaɗan tsakanin shi tsakanin shi mai waƙe da mai asalin littafin kuma wannan littafi kamar yadda za mu faɗa cikin karatun littafi ne wanda ya shafi nahau wanda za mu ji falalar ilimin nahau musamman ga ɗalibin ilimi inda muna karantar da littafin da sauran 'yan uwa ɗalibai to amma babu shi musajjal mu da yawa wasu masu saurare suna ta magana saboda musamman wanga zamani mutane sun riga sun saba da bid'a duk karatun da za a yi sai a yi rakodin wai sannan ake iya fahimtar sa gaba daya to kaga wannan bid'a ce muhdasa da babu ta'ada eh to amma bid'a ce tunda ba addini bane ba suna yi ne don su samu lada ba ba za a kira ta da bid'a mai muni wadda za a ba su zunubi ba amma dai wannan yana nuna maka taɓarɓarewar ilimi wannan yana daga cikin taɓarɓarewar ilimi wanda a da duk abin da za a faɗa a ka ake faɗansa abin da baka iya sai ka rubuce a da haka ake to yanzu tun da an samu canji rauni yawa mutane yawa da al'ashigal da kasaratul ala'ik shagulgulla sun yawa da alaƙoƙi to shi yasa kaga abubuwa sai a hankali to ba laifi ba ne a yi haka ɗin kuma abu ne mai kyau amma dai wannan kada ya sa ƙawahunka su yi sanyi goyonka su yi sanyi ka kasa muraja ko ka kasa haddace abubuwa Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya mana jagora a kai kuma ya gwada mana lokacin da za mu kammala shi ya zan har mun samu damar saka wani mun zaɓi nazumi ne kamar yadda zai zo a cikin littafin saboda in ka karanta nazumi ka fahimce shi musamman aka yi sa'a ka haddace shi to babu shakka ka fa'idan tu ƙware da gaske kuma kamar ka karanta matanin na da sharhinsa kamar ka karanta matani ne da sharhinsa abinda ake bukata shine himma da kuma fahimta wanda rubu'in dubu ne baiti ɗari biyu ne da hamsin da wani abu da biyu ko da uku haka Allah ta'ala ya taimaka to mala ya ce nazmul ajin rumiya waƙe na littafi al'ajin rumiya waƙe ne me zai hana ma ya bari wasu su yi rakodin su tura tun da waya ta yana da matsala ina ganin lakana ahsan tun daga wasu wayoyi nan ko ko da zuba ce yayi zai kashe ba a ba shi waya ce ma ne in an kare sai wani ya tura mu inda ba ka iya rufe abubuwa gaba da to asalin shi al'ajin rumiya nisba ne ga shi mai littafin ibn ajin rom sun ce ma'anarsa alfaƙiru sufi da yaren barbar da yaren barbar ko azbinawa e, to su, su suke cewa su suke amfani da wannan kalma a yarensu suna nufin alfaƙiru sufi wanda yake talaka mabukaci ga ubangiji sannan kuma mai yawan ibada shine ma'anar sufi wasu sun ce shine ma'anar ajin rum din kamar yadda zai zo to ya fara da cewa bayan basmala wadda ita mun riga mun yi magana a kanta a farkon karatunmu na alfiyyatu tauhid wanda muka kammala yanzu da sun ƙarin bayani akan bismillah da ta'awizi yana iya komawa zuwa ga karatun farko ya saurara saboda haka ba sai mun sake ba ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi allan nan da kadi wafaka wanda ya kawo yayi muwafaka ma'ana yadda ta da khaira khalqihi mafi alkhairin halittunsa ya datar da su lil ilmi ga ilimi walittuqa da kuma tsoron Allah bi ma'ana mafi alkhairin halittun Allah su ne annabawa da manzanni masu bi musu su ne malamai cikin wannan al'umma wayanda suka yi karatu to dukansu da annabawa da manzanni da su malamai Allah ne ya yi musu muwafaka ma'ana yadda da su lil ilmi zuwa ga ilimi walittuka da kuma tsoron Allah kenan sharuɗan zama malami al'il wattaqawa ana buƙatar ya zan kana da ilimi kuma kana da tsoron Allah wannan shine sharaɗin zama malami duk malamin da ya rasa ɗaya daga cikin wannan to ba a kira ne malami to wanda ya yi wannan aiki shine ya ce alhamdulillah alɗin nan tana iya zama wa al-ikhtisasiyya ma'ana godiya ta ɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana iya ɗaukan al-istihqaq shine cancanta cancanta godiya dukkanin godiya ta cancanta ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan da yawwa faƙar da ma'ana ya yi muwafaƙa ya yi ga munkatar ga khairar halƙihi mafi alkhairin halittunsa su da sahun farko manzanni annabawa sannan malamai lil ilmi zuwa ga ilimi walittuka ya ba su ilimi kuma ya ba su tsoron Allah sai suka waye gari suna karantar da mutane suka waye gari kuma sun san yadda za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda kake son ka kusanci Allah ko ka bauta ma Allah in ba karatu ba za ka iya ba yace qulubuhum zukatansu su wa'annan malamai hatta na hat har sai da ta fuskanta linawihi ga bangaren shi Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana koyaushe su malamai to zukatansu suna tunanin ubangijinsu suna nufatar ɓangaren da Ubangijinsu yake ta fuskar addu'a ta fuskar ƙuduri kyakkyawa da makamantan saɓanin jahili shi jahili zuciya ta yi raurawa take don bata ma san Allah ba ballanta na ta fuskance shi sai ka san gari ne sannan zaka san hanyar da zaka bi ta kai ka zuwa gari to shi jahili bai san Allah madaukakin sarki ba saboda haka zuciya ta ba ta taɓa tunanin ta kama hanya ko ta tsaya tana tunanin haɗuwarta da ubangiji ko kuma ta fuskanta ga ɓangaren Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne ma'anar hatta na hat, na hat bi ma'anar ƙasadat, ƙulubu, har sai da zukatansu suka nufata suka nufi li na hawihi aile jihatihi a ɓangaren Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan jiha yana nufin al-ma'anawiyya, al-jihatul ma'anawiyya yake magana. Ma'ana jiha ta ma'ana ba ta haƙiƙa ba, ba yana nufin jiha ta saman bakwai ba ko kuma kan al'arshi ba shi yake magana yana nufin duk sanda suke da wata bukata ga ubangiji to zukatansu sukan dafi Allah duk sanda za su yi wani aiki da alheri zukatansu sukan dafi Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi jahili hatta wurin niyya ma yana da matsala to nan akwai abin da malamai suke kira bara'atul istihlal ko husnul matla ko husnul mabda' malaman balaga suke kiransa da shi ma'anarsa shine idan za ka yi magana farkon zancenka sai ka yi amfani da wata kalma wadda za ta fito da ma'anar abin da za ka faɗa nan gaba to ambaton linahawihi kaga akwai ishara zuwa ga abin da za a karantar da kai cewa nahau nahau za ka yi karatu to wannan ana kiransa husnu al-matla a ilimin balaga al'imamu suyuti ya yi magana a kansa a littafinsa alfiyarsa ta balaga a ƙudul jima ya rubuta alfiya a kan balaga to ya tattauna a kan wannan babi ɗin famin azimi sha'anihi yana daga cikin girman sha'anin ubangiji ya an ce sha'ani ana nufin al'amurul azim al'amari wanda yake babba ya daga cikin girman al'amarin ubangiji lam ta hawihi duk da ilimin da Allah ya musu mawafaka da shi to ba su iya kewaye ubangiji ba ta fuskar iliminsu ba wani malami da zai iya ce maka iliminsa ya kewaye sanin Allah gaba ɗaya komai na ubangiji ya sani babu shi sai dai hisa abin da ya sani abin da bai sani ba kuma ya bar Allah shi subhanahu wa ta'ala wannan Allah shi adda wannan sifa ta al-ihata shi Allah ya kewaye komai ya san ciki ya san waje ya san duka ya san kulliyatu ya san juz'iyatu ya san mujmal ya san mufassal Allah shike da wannan sifa amma wanda ba Allah ba to shi sai dai ya san iya abin da yake iya sani shi yasa ya ce wa fauka kulli zai ilmin alim wa ma utitun min ilmi illa qalil duk ilimin da aka baku to kadan ne idan an auna da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yace fa ushribat sai aka shayar da zukatan nan nasu su wayannan malamai khairu khalqihi din eh tun daga kan manzanni da annabawa da sauran malamai to fa ushribat aka shayar da zukatansu ma'ana damir shani son abin da ke cikin ma'anar damirin nan da ake kira damirin shani shine suka ce wanda ya zo cikin faɗin Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah to lafazin annahu wannan hu malaman larabci na kiransa musamman na nahau damirin sha'ani bi ma'ana an ce ash-sha'an ana kiran al-amrul azim shi damiri ne wanda zai zo ya kunshi wani al'amari duk sanda ka gan shi a larabci to akwai wani abu wanda zai zo baya gare shi babba mai girma shi yasa cewa fa'alam annahu ana kawo aka ce la ilaha illallah to la ilaha illallah shine ash-sha'anu al-azim shine al-amru al-azim al'amari ne babba shi yasa duk sanda mutum ya ji damirin sha'an ana bukata ya saurara eh innahu ko annahu to akwai wani abu da zai biyo a baya to su malaman na an shayar da zukatansu son ma'anar da ke cikin wannan damiri menene ma'anar da ke cikin wannan damiri shine kalimatu tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga malamai suna kaunar wannan kalma din ta la ilaha illallah shi ma na akwai bara'atul istihlal domin duk cikin ilmomi ba inda ake magana damirin shani sai ana hau sai dai a cikin manya-manyan littattafai haka yana da babi na musamman shi da miru shani yana da babi to wannan ma akwai bara'atul istihlal da kuma waccan kalma da yace hatta na hat qulubuhum li nahwihi li nahwihi to cewa fa ushribat ma'ana da miru shani shi ma akwai ishara zuwa ga cewa abinda zamu karanta na ilimin nahwi a kenan an sifanta maka da su wa'annan malamai irin yadda Allah ya ba su ilimi da tsoron Allah da kuma irin yadda Ubangiji ya kawata zukatansu da ma'ana ta la ilaha illallah saboda haka fa'arabat sai zukatan suka bayyana suka dinga bayani filhani a wannan hali in an ce filhani ana nufin a wannan hali nasu lokacin da suke tunanin Ubangiji bil alhani tare da saututtuka daban-daban yayin ce al'alhan sauti haka asalinsa sauti na kaɗe-kaɗe sautul auta gani da ake samu ko kuma ake ji ana ɗan buga wani abu haka turu ko ganga da sauransu to wannan shi ake kira al'alhan to sai aka kamanta sautinsu na gunguni da yake fitowa daga bakinsu kamar ya yi daidai da wannan saututtuka na shi al'auta da ɗin ana nufin lokacin da ko za su yi addu'a ko za su yi karantarwa ko za su yi zikiri ko za su yi wani abu da ya kama da wannan wannan yana ishara ne zuwa ga mazhabarsu ta sufayi don cikin baratibu zikiri na sufayi za ka ga akwai gunguni za ka ga akwai wannan to wannan shi yake ishara zuwa ga ainihin gare shi akwai hatta shi kan shi zamiru shani din yana da babi a littattafan sufaye akwai wata ma'ana da suke bashi ba irin ma'ana ta nahau ba kamar wata manzila ce da zaka kai na tauhidi da matsayi tsakanin ka da ubangiji to wannan shine kamata yayi a ce yayi amfani da ilimi da yafi ma'ana su zukatan nasu suna bayyana ilimi tare da sauti daban-daban summa salatu sannan salatin ya tabbata ma'a salamin tare da aminci la'iki wanda yake ya dace ala nabi ga annabi sallallahu alaihi sallama afsahil khala'iqi wanda ya fi kowa fasaha cikin halittu sallallahu alaihi wasallama wane ne wannan annabin muhammadin badal ne na annabi da aka ambata a baya badali ne muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin yabo abin godiya wal ali da ainihin wato mabiyansa wal ashabi da kuma sahabbansa man wa'annan da atqanul qur'ana aka yi cancanta yafi qur'ana duk da dai duka wazanin yana iya dauka amma dai alqur'ana yafi sai yake zaka yi ce alqur'an zaka yi cewa alqur'an duka ya zo a kira'o'i man atqanul qur'ana ko alqur'ana wa'anda suka kyautata karatun alqur'ani su sahabbai duk sahabi ya tsaya ya kyautata karatun alqur'ani ba irin karatu namu da kuskure da bankaura da sauransu a sun sahabbai sun tsaya sun bi ƙur'ani tiryan tiryan suna karanta shi da ƙa'idodin shi radiyallahu anhu bin i'rabi tare da kuma li'irabinsa kowace kalma abin da ya cancanta gare ta sai su aza mata shi wannan shine li'irabi mansub kai mai nasba marfu kai mai rafa majrur kai mai jarra majzum kai mai jazama haka suke karanta alkur'ani sabanin mu wani sai kaga yana karanta alkur'ani amma sai a hankali yana ta canza wasulla ko ya furta harafi ba daidai ba baya da sifatul huruf baya da makharijul huruf eh tsakanin harafi kaza da kaza sai kaga baya iya bin kaga wannan babu babu itikani ko kuma yana karanta alkur'ani amma yana lalata wasulla to su sahabbai ba su yi haka ba radiyallahu anhu wa ba'du bayan haka fa alam ka sani annahu yadda lamari yake lamaktasar jullul wara mafi yawan mutane lamaktasar lokacin da suka takaitu alal kalamil mukhtasari akan zance wanda yake takaitacce shine matnul ajin rumi matnul ajin rumiya wannan matani shi yake magana a kansa shi a zamaninsa ya ga duk masu karatun nahu suna kula da wannan matanin kowa shi yake zuwa kasuwa ya saya kowa shi yake zuwa kasuwa ya saya to har wani daga cikin ɗalibansa ko abokan sai ce malamai ba za ka wake mana littafin nan ba saboda har da ta fi sauƙi idan abin da za ka haddace wake ne saboda abin da yake matani tun daga mutane sun ba shi kulawa littafi na wanda alhamdulillah Allah ya sami karbuwa cikin dai al-mukhtasarat babu wani takaitaccen littafi da Allah ya sami albarka da karbuwa cikin mutane a duniya babu shi shi yasa ya hadu da sharhohi ga sunan bila adadi tun zamanin mai littafin sharhi aka yi masa har yanzu ba a gama ba to littafi na wanda Allah ya sami albarka waƙen ma a malamai sun wake shi daban-daban akalla na yi bincike na samu kusan malami goma da sun ka wake shi banda shi wannan malami wake ne daban-daban kowa ya yi nashi kowa wani ya kara abin da ya karawa da makamantan wannan ya ce wa kana matsaluban kuma ya kasance abin nema a shaddar talabi mafi tsananin nema min alwara daga halittu shine mai hibzul lisanil arabi su tsare harshen larabci wannan wajibi ne ga mu musulmi mu tashi tsaye mu bai wa larabci kariya da in larabci ya lalace to addinin muna iya samun matsala ƙur'ani na iya samun matsala sunnonin annabi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna iya samun matsala saboda haka ba daidai bane a samu musulmi yana wasa da ainihin wato larabci wajibi ne musamman ga mutumin da yake so ya sa alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa shekul islam a littafinsa iktiba'u siratul mustaqim yake cewa sanin alkur'ani da sunnar manzo Allah wajibi ne yace su kuma sun zo ne da larabci qur'ani an saukar da shi da larabci hadisai annabi ya karanta da su ne da larabci yace to sanin larabci shi zai taimaka ma ka san su wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun saboda haka sanin larabci wajibi ne ga mutumin da ke son ya san ƙur'ani ko ya san sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dole dole amma umuman haka to fardu kifaya ne amma dai duk wanda ka son ya gane maganar Allah ya gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ta'ayyana alaihi la'rifatul arabiyya wajibi ne gare shi ya yi kokari ya san larabci ya ce kai ya fahimu ma'aniyar ƙur'ani don su fahimci ma'anonin alƙur'ani idan babu irabi yaya za a yi ka fahimci ma'anar alƙur'ani ai wannan ba zai yi ba wasunnatin daƙiƙacin ma'ani da kuma sunna wadda take da ma'anoni masu zurfi a ɓoye wanda sai malamin li'irabi na zai iya fitowa da su a gansu da fili sau da haka bayyuwa a fahimci ƙur'ani babu li'irabi shi yasa Khalid al-Azhari a littafinsa Tamrinu Tullabi fi Sina'atul I'rab a farko farkon littafi yake cewa fa inda ma'rifatul i'rabi wajibun sanin li'irabi wajibi ne ne kulli talibin ilmi ga duk wanda a ɗalibin ilimi dole ne ya san li'irabi dole ne ya san nahau yace hususan ba yadda za a ce kana malami ka wadatu daga li'irabi ko nahau wai ga wani sunansa malami amma bai san nahawu ba ba zai yi ba ga wani wai shi har yayi karatu ya zan malami amma bai san irabi bai san nahawu ba ba a samu wannan to da haka duk wanda a dalibi duk wanda a dalibi to wajibi ne ya tashi tsaye ya san me san irabi domin irabi shi zai taimaka maka ka iya furta daidai ka iya furta daidai kamar yadda ibn malik yake faɗa a littafinsa alkafiyatu shafiya yake cewa wa ba'adu fannahu fannahu salahul alsina yake cewa shi na hau to yana gyara maka halshi yana gyara yare duk sanda za ka yi larabci to za ka faɗi abin da yake daidai duk sanda za ka yi magana za a samu magana ka ta fito daidai to har yake cewa a menene yake cewa yake cewa duk wanda ya rasa lirabi duk wanda ya rasa nahau to shi yana cikin magagi yana cikin angaji yana cikin angaje na na rashin ja na na rashin fahimtar addini na rashin fahimtar addini da yake cewa bihin kishafu hujabil ma'ani da nahu ne ake iya gane duk wasu shamakai duk wani abu wanda yake shamaki wanda ya lullube wasu matsaloli na ilimi na addini wani alkur'ani wani sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wannan hau kuma aula awwalan an yi ulama in za a yi karatu nahu shine farkon abinda ake fara koyo in shi shine farkon abin nan don ba a iya magana sai da shi dole sai da nahawu ne da zaka iya zaka iya magana haka al-Imam Suyuti ya faɗi magana bai kama da wannan yake cewa wan nahawu khairu ma bihi al-mar'u uni iz kullu ilmin laysa anhu haqqan yagatin shi nahawu shi yafi cancanta a ce ga mutum ya bashi kulawa don ba ilimin da zai wadatu daga daga nahawu babu duk ilimi yana da bukata da nahawu Qur'ani na da bukata da nahawu hadisi na da bukata da nahawu fiqh na da duk ilimin da zaka karanta shi ke da bukata da nahawu nahawu bai da bukata da shi haka dan warda ma ya faɗa ya cewa ba'du fal jahilu bin nahwi tuqir yake cewa iz kullu ilmin fa ilayhi yaftakir duk wanda ya jahilci nahawu to zaka ga ana wulakanta shi in wa'azi yake a wulakanta shi a rena shi in karantarwa yake a rena shi don kowane ilimi fa ilaihi yafta shi yana buƙatuwa ne zuwa ga nahawu in ka ce ka karanta hadisi ba nahawu sai ka wulaƙanta in ka ce ka karanta alƙur'ani ba nahawu sai ka wulaƙanta kamar yadda wani malami ke cewa kaifa yakunu jahilul menene kaifa yakunu kaifa yakunu jahilul i'rabi min al-maharatul kirami bil kitabi ya za a yi wanda yake jahili bai san irabi ba bai san arabiya ba kuma a cewa ya kware wajen karatun qur'ani haza shehu mustahil shi yasa yace ahsin kalam al-arabi ya zalqari ya kai dan uwa qari alaramma to ka koyi da larabawa wa illa takun zal khadai la tumari in kuma kace ba za ka karanta larabci ba ba za ka karanta lirabi ba to za ka zama ma'abuci kuskure za ka yi ta kira akan kuskure eh ko ba haka bane so kowane ilimi yana da bukata da nahawu wani malami na cewa annahu zainul lil fata yukrimuhu haisu ata man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta shi nahawu to kawa ce ado ce ga mutum ado ne musamman ga matashi mai da'awa ko mai karantarwa duk inda yake kuma zai girmama shi da yayi magana kai kowa zai ji laba asabi kai wani kan Allah ya bashi ya ce to amma mallam ya kun yarifu wanda bai san nahawu ba fa haƙuhu abinda a haƙƙinsa an yi suka ta yi shiru kai ce zai karantar da hadisi kai ce zai karantar da alƙur'ani dan bai san su ba ko malamin hadisi kake dole ka tashi sai ka san nahawu kamar yadda al-Imam Suyuti yake faɗa annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min min al-afwahi la min al-kutub da nahawu da luga ga ɗalibin hadisi wajibi ne kuma in za ka yi karatu ka je wajen malamai a faɗa kana ji ana koya ma karka ce za ka buɗe littafi ka zama malami za ka iya nahawu a karan kanka karka yi wannan wani ma yake cewa annahawu فيه مصلح الكلام لأنه كالملح في الطعام من لم يكن وكل من يجهله من البشر yake cewa wa kullu man yajhaluhu min al-bashar yadhillu an irshadihi wa yuhtaqar yake cewa li annahu ra'su ulumiddin yake cewa wa fasil wa fasil shakk min al-yaqini shi na hau to akwai zai taimaka maka ka gyara maganarka za ka yi larabci lahiya ba wanda zai muzanta ka ba wanda zai aibanta ka don haka yake da kassan gishiri a cikin abinci duk larabcin da ba na hau ciki bai da daɗi ba ya da daɗi bai da daɗi da kassa a kawo ba abinci ba gishiri to wa kullum man ya jahalu duk wanda ya jahilci na hau min albashar daga cikin mutane ya dillu an irshadihi wa yuhtaka duk abin da yake yi sai ya ɓace kuma mutane za su rena shi in wa'azi yake sai ya bata in karantarwa yake sai ya bata in hudu ba yake sai duk abin da yake yi ko mutane za su rena shi musamman malamai da ya bude baki yayi magana zaka je wasu hadda basmala ba sa iya karanta dai wasu khutbatul haja ba sa iya karanta dai duk abubuwa ga sunan to shi yasa su sai na Umar suka dauki mataki sai na Umar bulala gani wata ruwaya an ce sanda gare da kayi kuskuren la'irabi ya zane ka kamar yadda wani hawaye malami yake cewa menene wa an abi bakarin ata wa an umar sun shahidi wa an aliyin fil asar mahabbatul irabi fil kalami wa hakamu bihi alal anami yace wa kam naha an sayyi illa ni umar wa kam bi islahin lisani kad amar ya ce wa kam a zalla lahinan bilmirra wa galibin ya durbuhu bidurra sai da namar ba wani lokaci bugu yake bugu yake da kayi kuskure sai ya sa sanda ya buge ka mafi'ulin biyi kaya mai rufa ko kaya mai jarra kuma haka ya kamata duk ɗalibin da ya yi wasa da azane shi haka ya kamata saboda haka duk wanda ya ce wai zaka zan larabci ba na hawa ya ci amanaka in dai bai sani ba to ya barka ka je wajen waɗanda suka sani ka koya shi kenan ka huta amma na hau dole ne wajibi ne wajibi ne a tashi tsaye aini a san na hau ko so haka baitoci game da falalan nahau da mahimmancinsa sun fi a ƙirga sun kai dubu suna nan kowa yana faɗa iya abin da yake faɗa to shi ne yake faɗa ana saboda babu lokaci muna iya kau da kai a kansu wannan hawa aula awwalan an yi ulama idan kalamu duna hula bai fama saboda duk magana da ba nawa ba a gane ta kai ba ka ganewa ko mai sauraron ka bai gane sai daidai amfani a abi to kuma musamman mu masu da'awa suna mun fi kowa batali da nahawu mun fi kowa rauni a nahawu da mu da malaman mu duka mun yi sakaci saboda haka tashi tsaye a gyara tashi tsaye a gyara da shi ɗan bid'a ke sukan da shi ɗan bid'a ke zagin da shi suke aibanta mu da shi suke kunyata mu kuma suna daga saboda ba na hau sai dai a nuna maka sai umdatul hakam ka sai risala shikenan gashi yana bukhari amma bai iya li'irabin bismillah amma ba ya kai sahihul bukhari in ka ce mini yayi li'irabin basmala da aujuhu na ta guda tara da ake karanta ta da su bai san su ba to ina karatu shi kuma ya kai bukhari haba da Allah ko akan mu'adalci eh Bukharin nan ba balarabe ba ne, daga rashi ya hito, ya zo ya yi karatu, ya yi karatu, ko gogana nufin da jahilci ya rubuta littafi. Sai dai karanci larabci. To kai kuma ka ce ba ruwanka da larabci, ba ruwanka da ka'idar larabci kuma ka gane hadisi? Hadisan ma za ka yi suna karantawa? Akan kuskure ba daidai ba? La'an ya hadiya Allah sai ka ji mutum na karanta li'an ya hadiya. Li'an ya hadiya, mine ne ma'anar li'an ya hadiya? homurin na'ami gaji mutum na karanta homurin na'ami homurin na'ami homuru baka san homuru ba jam'u himarin jakuna ta zuwa wannan rashin larabci ne shi ke haddasa waɗanga miyagun abubuwa in kana sauraron mutane kana tashin ka to bara ban kaura malam ga ta nan abin babu daɗi kamar yadda ka ji wancan malami ya faɗa li'annahu kalmilhi fi ta'ami to gaskiya ne nahau kamar gishiri ne a cikin abinci saboda haka duk maganar da babu nahau cikin ta ba ta da daɗi kuma ba a gane ta Allah ya sa muna ganewa wa kana khairu kutubihi sagira kuma ya kasance mafi alkhairi littattafan nahau cikin yan ƙanana kurrasatan duk da ya rubuta karrasa amma kurrasatan yafi to cikin mafi kankanta littattafai da aka rubuta na nahau kurrasatan wasu 'yan takardu shine kurrasa jam'u alkararis yan ce alkararis shine al'ajiza min al'aurak wani yanki na takardu to wannan mufradi ne na kurrasa 'yan takardu haka da ba su wuce goma ba zuwa ashirin za ka ga duka matanin bai kai shafi ashirin ba to wannan shi ake kira kurrasa latifa kuma za ka ganta ya karama ma'ana ba ta da tuli sosai ya tsitota karama ce shahira amma ta shahara ta shahara duk duniya ba inda ba a san wannan littafin ba kuma ko'ina ana karatunsa duk ko'ina ana karatunsa hatta jami'atul islamiyya shine salabus ɗinsa akwai sharhin da wani malami da ake kira alkafarawi da yawa littafin sharhi shi ne mukarrar nasu shi ake karanta ba wadda haka littafi ne mai mahimmanci a bashi kulawa kar a yi wasa da shi yake cewa fi urbiha ta shahara a cikin larabawanta wa ujumiha da bobayi duk wanda ba balarabe ba wa rum da rumawa ma allafaha wanda ya tattara ta ya rubuta ta alhabru babban malamin nan da ake kira ibnu ajin romi dan ajin romi dan sufi kuma talaka ma'ana kamar ka ce dan alfakir as-sufi sun ce shi ake nufi da ajin rom da lugga ta barbar azbinawa wantafa'at ajillatun bi ilmiha kuma da yawa daga cikin mutane masu girma a jilla jam'u ƙilla ne min jalil manya-manyan mutane wanta fa'ad sun amfana bi ilmi ha da iliminta ma tarahu bin latifi hajimi ha tare da abin da kake gani na ƙanƙantan girmanta to ka sani manyan malamai sun amfana da wannan littafin to kai don me da za ka yi wasa da shi a matsayin ka da ɗalibin ilimi kawa kanka adalci kai ya kamata a ce ɗalibin ilimi duk abin da ya jiya yana iya lirabinsa inda aka yi kuskure ya gano a yi kuskure inda aka aza wasali ba daidai ba ya gano aza wasali ba daidai ba amma ɗalibi wai har da shirme an ka buga littafi da shi bai iya ganewa so ina magana take to wanda haka shi zai iya koya mana wani abu fi sabilillahi ko kana karatu ka ce to nan dai kam a bari sai na yi bincike to baka bincika ba ka na ɗara wannan karantarwa sai ka bari sai ka bincika mana ko ba haka ba in ka yi binciken ka gama sai ka ce to ku zo in koya muku karatu gaba wannan shirme ne eh ko a cimma kalma wai a ce wai sai an duba kamus kamus kamus cikin kai yake ni zaka yi da kamus kana dalibi kai zaka sha loga da kaji kalma sai ka san ga yadda take sai ka kai bayanin ma'anoninta an fahimta nazamtuha na waƙe ta nazman badi'an waƙe mai ƙawatarwa yana da kyau sosai za ka ji har daɗin karantawa da yake baharun rajas ne duk da ba mu faɗa ba baharun rajas ne wa fil arjazi baharun yashulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu shine baharin da aka waƙe manzumar da ita saboda haka bahari ne mai sauki himaru shu'ara ake kiransa muqtadi ina mai koyi bil asli da tushen littafin shi mi shi mata ne saboda haka bai saba ma abin da mai matani ya kawo ba za ka ga hatta kalmomin bai canza su yadda shi al'ajin rom ya kawo haka yake kawo sai dai abin da ya kawo na ƙari bai canza kalmomin sai kawo nashi fi ta ƙaribihi wajen kusantar da ma'anoninsa lil mubtadi ga mai fara karatu ɗalibi wanda shi yanzu na sai littafi ba shi al-muktari ba yawwa bai kai al-mutawassit ba dama ɗalibai kashi uku ne akwai al-muktari akwai al-mutawassit akwai al-muntahi ko to ana ana eh a ba mun tare jibo ba wanga ajin ɗalibai ake magana ne dukkan su ba wanda ya zama malami cikin su to kaga ba a kai ga mun tahlijimu shi kuma mun tahlijimu la jam'a ba da ba wani samansa da shi kuma ne ana maganan malamai to ba a sahi ciki da shi almubtadi da almutawassit da almuntahi duk ɗalibai ne ba su hara kai ga sahun malamai su ma malaman kashi-kashi ne akwai akwai akwai malami wanda ake kira almujtahid almutlaq akwai almujtahid akwai mutlaq abin nan almujtahid almutlaq akwai almujtahidu almuqayyad akwai almujtahidu almutawassit akwai almujtahidu alkamil to wannan shi ake bukata shi wannan ya riga ya ya shiga ko ina shi komai ya sani sai dai abin da ba ilimi ba ko ba rubuta ba amma komai ya sani duk fununu na ulumu ya san su ya san ƙur'ani ya san sunna da uluma nasu duk wani ilimi na lugar larabci ya sani to su ma malaman kashi-kashi ne an gani akwai malamin da ya halatta shi fatawa akan komai kuma shi ijtihadi akwai malamin da kuma ba a halatta mai ba sai sai ga mazhaba ta in dan malikiya na to kashi wuce malikiya tunda to irin wannan duk malami ne amma muƙayyidi to kun ga su ma malaman gida-gida ne ko? to haka su ma ɗaliban suke saboda haka yi ƙoƙari dai aƙalla dai ka zama almuntahi wanda shi almuntahi yana dab da ya faɗa ajin malamai ya faɗa ajimin malami muƙayyidi ba malami mutawassiɗi ba ba malami kuma almutulaki ba kuma ba malami alkamil ba azuzuwa hudu ne na malamai to Allah ya sauwaka wa qad hazabtu minhu ma'an huginan duk abin da babu wadatu babu wata wadatuwa misali akwai wadatuwa daga barin sa na shafe shi ma'ana duk abin da barin sa bai cutarwa to na shafe shi wannan dama yana daga cikin amfanin rubutu wazittuhu fawaidan eh saboda wazani amma fawa'ida ya kamata saboda mamnu'un ne minus sar na ƙara masa wasu fa'idodi bi halgina wanda akwai wadatuwa su kuma daga wayancan da na shafi da ya shafe wasu abubuwa da yake ganin babu bukatar ma sai an kawo su to kuma sai ya kawo maka wasu abubuwa mutammiman li ghalibin abuwabi ina mai cika mafi mafi rinjayen babubukan littafin da akwai abin da shi malam mai asalin littafi bai kawo ba da yawa wasu babuka na nahawu ko kuma ya kulla babu ya kasa kammala shi kaga har ya gama magana sai bai magana akan albina'u ba wanda shi ma mai nazarin bai yi shi ba wanda babu ne mai mahimmanci an gani har yi magana akan bai yi magana akan asma'ul mausul ba bai asma'ul mausula asma'ul shart duk bai yi magana akan su ba ismul fi'il asma'ul af'al bai yi magana akan su ba ga suna abubuwa da yawa to shi yasa wani malami da ake kira alhabbabu sai zo shi kuma ya rubuta littafi ya sa mai suna mutammimatul muqaddimatul ajrubiyya shi kuma duk abin da babu na nahau wanda shi mai asalin littafin bai kawo sai ya kawo shi sai ya cika sai ta zama mutammima shi ma sai ku neme shi ana samu ne kasuwa alhabbab babban malamin fiqihun na wanda yayi sharhi ga muktasar da ake kira mawahibul jalili fi sharhi muktasari khalil to faqihi ne ko malamin nahwu dan ka san malamai ko ina shiga su kai ka san shi wani wai sai a ce wai mi ya karanta a hadisi to wai shikenan iya hadisi shikenan malami ko dalibi ko ina son aka yana da ido in an tambaye fatawa kan luga shi ba da amsa ya an tambaye fatawa kan fiqhu gado aure wane ne wane ne shi ba da amsa fatawa akan hadisi ya tabbata ko bai shi ba wannan shi ne karatu ba karatun zamani ba ne karatu a ce wai akwai tahassus abinda malaman zamani ke kira a tahassus ya yi tahassus fil ɗinsa kaza wannan bid'a ne hazihi bid'a ilmiya aka sa muhdasa a ce ne wai wai wai dama su ta ai ba fil dina bane haba ana abin kunya ne su magabata komai karatu suke in an zo qira'a su yi magana akan alqira'at in su zo magana hadisi su yi an zo magana li'rabi su yi magana sarhu magana balaga magana wane ne wane ne eh haka ya gabata ko eh amma yanzu an samu kasawa sai gaji mutum ya ce shi kaza ya karanta bai karanci kaza ba to yana daga cikin lalacewar ilimi wallahu musta'an faja'a wannan littafin yazo misla sharhi lil kitabi kamar sharhi ne akan asalin littafin in ka karanta wannan manzuma baiti 252 ko da hudu to ta wadatar da kai ma akan matani in ka fahimta kuma ka haddace kamar yadda zai faɗa yake cewa su intu an tambaye ni fihi akan in rubuta wannan littafin min sadiqin daga wani aboki sadiki mai gaskiya ya fahimu kauli wanda yana fahimtar magana ta li'tiqadin wasiki saboda wani kuduri da yake da shi mai karfi na cewa shi a tunane ne ina iyawa yazo ya ce akar makalla dokin littafin na awaki mana mana sai mu haddace to ya san ina iyawa al'amuriti ya ce to shi kenan sai na amsa masa sai na waƙi littafin ya ce iz alfata iz alfata saboda shi yaro matashi kaga yana ana ta cewa alfata alfata hasba tiqadihi gwargwadon kudurin sa rufe za a daga darajarsa saboda haka niyya tana da tasiri dalibi in ya zan niyya ce tana da ƙarfi to sai Allah ya daga daraja ce sai ya samu ilimi ko ba haka bane shi Allah bai damuwa da girmanka ko kuɗinka ko asalin gidanku ko garinku ko kabilarka zuciya yake tunani da ka san za ku zo ku yi sallah kai ne ma mu wannan wannan liman amma kai da amma mu sai ka fi shi samun lada saboda niyya shi ma shi a jagoranka amma ka fi shi samun lada saboda ka fi shi niyya mai kyau ka fi shi ikhlas to haka ko wajen karatu duk wanda ya fika kyakkyawan niyya to sai ya fika sai ya fika abin nan samun ilimi mai albarka wanda haka abin ba ba ba ba girma bane zuciya Allah ke amfani da ita wa kullu man lam ya'taqid duk wanda bai yi kuduri mai kyau ba lam yantafi to shi ko ba zai amfana ba ko kana karatu in dai baka kyautata niyya ba to ba za ka amfana da karatunka ba ko za ka amfana ne ba za ka amfana ba فنسأل المنان من روقان الله مي يوم بيوا أن يجيرنا يتسري مو من الرياء daga riya yanzu duk abin da za mu yi mu yi shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ya buwaya a mutanen zamani daga kowa ya da sun ayi abin da shi sai duniya ta san yayi eh to daga mutum na ta tabargaza kuma yana ta yadawa ga duniya wai shi ashakwa ne alarmawa ne alhafizwa ne ka bari mutane su faɗa mana inda gaske ne ba abin ba da'awa ba ne ko ba haka ba ne shi ilimi haƙiƙa ne ba ƙatan ya riga ba ce ba tara gashin gemu ba ne ba ƙaton rawani ba ne ilimi haƙiƙa ce ka zauna ka yi ko ba ka yi ba sannan su waɗanda suka yi karatu da sun saurare kana fara bismillah wanda an malami wallahi an malami kake yana ganewa da ka ce bismillahir rahmanir rahim wanda a malami zai ji ɗanɗanon ilimi to bale ka fara mukaddima da nan to wani tun wurin bismillah ce wani tun wurin mukaddima ce zaka gano jahili ne dama ya haƙura lakana aula al-imam shafi'i cikin kitabun risala yace da yawa daga cikin mutane malamai da sunan malanta yace da za su haƙura su yi shiru shiru din nan yafi alkhairi sama ga abin da sun ka faɗa ko sun ka rubuta ce saboda ba abin da sun ga gawo cikin addini sai rudani sai hayaniya sai tatsuniya sai bankaura sai bidiyoyi abin da ilimi sun kame sai jahilci abin da jahilci sun kame sai ilimi to da za su haƙura da yawa daga cikin mutane da za su rufe bakinsu su riƙe alƙalaminsu ya ce lakana aula al'imamu shafi tun zamanin sa abubuwan sun fara lalacewa to mu bale yanzu akwai rabi'a sahibin ra'ayi wata rana ya biyo ya ji wani malami na katobara ana taime batawa yana ba da amsa rabi'a abin ya bashi mamaki ya ce yanzu lalacewa duniya ta kai haka sai ya koma makaranta yana ta kuka shina ta kuka yana ta kuka sai wasu ɗalibai suka zo suka sami shi a karamakalla wayan mutu bai ce musu ƙala ba wayan mutu a karamakalla ya ce abin da ya faru ya fi ƙarfin mutuwa ya ce na biyo nan na samu wani wai wai wai wai wani fatawa ya kai wai malami ne ya ce to ya ya barayi yan fashi da makami mama masu shiga ɗaya su satu kuɗi ba ya ce yan fashi da makami shi ya fi su cancanta a kama shi a ruhe sama da su barnar da yake yi ta fi ta yan daba ta fi ta yan fashi da makami sai ina ga hukuma kamata ya ɗaure shi to haka ya kamata da wanda ka wa'azi da wanda ka karanta ra'ayin ba malami in da ga shari'a musulunci duk a kama su a rufe ko a ce su bari in bai bari ba a rufe shi ya kamata don ka bata addini don wanda bai san abu ba in ya shiga cikin shi lalata shi zai ko ba haka bane to mudha'ifan ujurana kuma ina roƙon Allah ya zamme ninnin kaladan mu shi Allah subhanahu wataala ya zamme nin kaladan mu saboda haka duk abin da zaka yi kai abin ka don Allah kar ka yi don mutane su sani kar ka yi don a ce ka iya in ka iya dole a faɗa ka iya maƙiyinka ma dole ya faɗa ka iya wallahi saboda gaskiya ne akwai gaskiyar da maki ba wanda ma ke iya inkarinta gaskiya da hakika in suka tabbata to ba wanda zai inkarin su dole a tabbatar makiyinka ba zai zo ya ce gaskiya kake kamar yadda abu jahal aka tambaya annabi mai gaskiya ne ko makaryace ce wala ya gaskiya duk abin da yake faɗa gaskiya ne to me yasa ba ku imani da shi ce to su su banu hashin su yanzu su za a ce sun kaɗaitu da annabta mu ba mu da komai wai hasada hasada ce kawai hasada ba ra'ayi ba hasada an daga gidan wane ba daga gidansu ba an zaɓi wani daga gidansu wane shi ga gidansu nan ba a zaɓi kowa ba a ga wannan gaskiya ce ya faɗa to in gaskiya ta kai gaskiya dole a fito in ka sani dole mutane su faɗa in ma baka sani ba mutane na faɗa kuma gane aiki mutane ba jahilai ba ne don shi wani yadda yake ɗauka kansa haka yake kiyasin mutane bai san shi tsirara ake kallonsa ba wani a ilimi wallahi tsirara yake ta kowace fuska Allah ya gyara ya ƙare ko? To, wa an ya kuna kuma wannan littafi ya kasance mai amfanuwa gawa mani ita na bihib zihi wa fahimi shi ne khabaru ya kunu da ya ambata wa an ya kuna. To ya ce mani ita na wanda ya ba da kulawa da himma bihib zihi da haddace shi wa fahimi da fahimtarsa to wa an ya kuna nafi'an ga ilmi ine masa addu'a Allah ya sa ya zama mai amfanuwa da iliminsa. amma banda wanda bai haddace ba bai cike wa ga addu'a banda wanda ya haddace bai fahimta ba to kuma wannan addu'a mustajaba ce don an jarraba ta an gani to haka don bai sun yi amfana da ilimi ne na na nahu to ga ga addu'ar waliya Allah sai ya kokari ya haddace kuma ya fahimta to insha Allah zaka ga baka da baka da matsala Allah ta'ala wannan dai don mukaddima ce insha Allah wani sati za mu yi kokari mu shiga babul kalami din da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh